الله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo yau sha biyu ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau sha bakwai ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci masallacin marigayi Alhaji Haruna Danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma wannan shine majalisun mu na sha biyu kafin mu karanta tafsiri akwai tambayoyi da aka rubuta ke tambaya ta farko yana cewa yana tambaya ne kan kwanakin itikafi shin zai iya yin itikafin kwana uku ko hudu ko kuma wajibi ne mutum ya fara sai ya yi kwana goma itikafi ibada ce wacce take mustahabbiya kuma ana yin ta ne a masallaci kuma masallacin na juma'a wannan ita ce magana ta fi zama tsakiya cewa mutum masallacin da ake tsaye da juma'a a cikinsa to ya halatta za a yi itikafi a cikinsa fa'idarsa ita ce malam ibn rajab alhambali ya dunkule mana ya ce qat'ul ala'iq ma al khala'iq lil ittisali bi khidmati al khaliq fa'idar itikafi mutum ya zama ya yanke alaka da halittun Allah domin ya koma ya Allah hidima mutum ya koma masallaci ya zauna ya bauta ma Allah madaukakin sarki a cikin zaman masallaci akwai fa'idoji fa'ida ta farko ba sallar da za ta kubuce mu mutum mutum zai rika samun salloli na farilla duka tare da liman in ya so ma sahun farko zai samu sannan kuma a tada ya kama da shi wanda dukkanin su falalolin su sun tabbata a cikin sunna ingantacciyar sunna sannan fa'ida ta biyu zai rika samun nafilfili fa'ida ta uku zai kama bakin shi da maganganu domin mutum yana masallaci zai ji kunya ya saba ma Allah madaukakin saki da bakin shi a cikin masallaci ba zai saki bakin shi ya gulma ba ba zai saki bakin shi ya karya ba ba zai saurari ya tashiyan magana ba wannan suna cin fa'idojin itikafi sannan kuma zai ba mutum dama ya yi istighfari ya ma'anar da sauran salati ya ƙara nau'ukan ibadu duka in mutum yana cikin masallaci zai sannan kuma a cikin fa'idojinsa akwai samun dama ta karatun alkur'ani idan hafizi ne alaran mai muraja'arsa idan kuma koya yake yi ya zauna ya karatun alkur'ani sosai na yana cikin fa'idojin itikafi abinda aka fi so a itikafi shine karatun alkur'ani sai salloli sai na fulfili su aka fi so mutum ya shagalta da su a cikin a cikin itikafi ba a fita masallaci ba tare da wata lalura ba ya halatta mutum yana da wata lalura ya fita ko yana da lalura ta bayan gida ko lalura ta kama ruwa ko lalura ta siyan abinci ko ya karɓo abinci duka zai iya wannan duk ana an ba mutum dama amma haka nan kawai mutum ya fita babu dalili ma'ana shi radiyallahu anha ta ce ga masallacin manzon sama ga gidansu amma ba ta shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wani abu sai dai idan bukata ta dan adam ta kama ta ta ce takan shiga gida ma domin ta biya bukata amma ba akwai mara lafiya ma a gidan ba za ta tambaya ya mara ba za ta tsaya ta gaishe shi ba tambaya ma game da shi sai tana halin tafiya tana sauri ta da masallaci za ta tambaye shi ta ce ya wane ya jikin wane ko ya jikin wanci ba ta kai wannan shine itikafi ana bukatar mutum zai yi yin kwana ɗaya akwai malamai da yawa da suka tafi akan cewa ma ana iya ƙasa da kwana ɗaya ana iya awanni mutum zai iya yin awanni shige itikafi misali a ce daga asuba ya fita da maraice ya halatta ana kwana biyu ana kwana uku sannan mutum zai yi yin itikafi ko ba a ramadan ba amma dai ya zama yana azumi sharaɗin itikafi mutum ya zama yana azumi tun da ramadan ake ciki kwanaki go kwanakin goma ƙarshe sun fi tun gwagwajen kwanakin da ya ɗiban makanci sai ya ɗiba sai ya shiga sai ya je mata suna yi maza suna yi amma mace idan za ta yi sai mijinta ya yarda idan mijinta ya ce bai yarda ba ba za ta je ba domin ibada ce ta nafila ta zauna ta kula da mijinta a gida da 'ya'yanta ya fi idan mijinta ya ce ba za ta je ba akwai hukunce-hukunce itikafi wanda suna da yawa malamai suna bayani kansu amma dai kai tambayar ka abinda za mu iya faɗa maka kenan a yanzu wallahu alam wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara ma lafiya malam don Allah ina so ka bani shawara akan yin addu'a wace hanya zan bi don addu'a ta ta karɓu sannan malam don Allah wace addu'a ce zan dinga yi ta sa ni kusanci ga Allah madaukakin sarki to addu'a ibada ce tana da sharda tana da ladabba idan kana son addu'a ka ta zama mai karbuwa a wajen Allah to ka rika cin halas manzala su sama ya ce ma wani sahabinsa da ya tambaye shi yake cewa ya ma'aikin Allah ka roƙa mun Allah in zama cikin mujabud da'awa wanda in sun yi addu'a Allah zai ansa sai wasu ne ce tayyib ma'kanak takun mujabud da'awa طيب معتلك ka mai da abin da za ka ce zama halal kar ka sa komai a bakin ka sai halal takun mujabat da'awa to za ka ba addu'a ka za ta ga karbuwa shine sharadin farko sharadi na biyu ka yi addu'a ka zama kana yi a matsayin a ranka kana jin Allah bai amsa ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لله roƙi Allah kuna masu sakkan cewa ɗari bisa ɗari Allah zai amshi addu'a ku Allah ba ya karɓar addu'a mutumin da ya kasance ghabe zuciyar shi tana afkaduwa lahi kuma yana warki ba yi da tabbas a zuciyarsa sannan ka zaɓi wurare waɗanda suke masu albarka kamar misali lokacin da kai sujada a masallaci haka ƙarshen tahiya idan ka gabatar da wani aikin alkhairi sannan kuma kai tawassuli da sunayen Allah madaukakin sarki da sukofinsa kai tawassuli da wani aiki da ka gabatar na alkhairi sannan idan ka ga wani mutumin mutumin kirki wanda kake kyauta masa zato to ka ce maka addu'a kai kuma ka rika cewa amin sunna ne sannan wani nau'in tawassuli da mafi yawanci muke manta shi shine lokacin da kake cikin rauni رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا لوكسن متين كتشرمي أنا توسلي لش رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إن جاء النبي موسى وإن شاء النبي زكريا وأنه عن النبي موسى إن كان شون حالي نروني Allah yana karɓar addu'a a cikin wannan lokacin haka lokacin da kai buɗe baki yana cin lokutan da ake sa ran karɓa addu'a da wurare da wanda sun tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mu kalle su mu zabe su mu dauke su mu rika addu'a a ciki sannan jadoyin da manzo sama ya karanta suna cin addu'o'in da za su kusantar da kai ga Allah shi Allah ma in baka addu'a fushi yake da kai وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين wanda suke girman kai ba sa roƙon Allah Allah madaukakin sarki zai sa su a wuta suna masu kaskanci والرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب Allah idan baka roƙe shi ba sai ya fushi da kai amma ni da sauran mutane yan adam idan ka roƙe mu yau ka roƙe mu gobe sai mu gaji in muka ganka sai mu gudu ba ni ba ni ko kaɗan ne dan adam yake hakuri da ba ni ba ni hatta matanka da wajibi ne ka kula da ita ilo ma sai da kuka dan yi wata magana da ita ta ce kawo ka ce in ba ku san komai ba sai dai a kawo to haka dan adam yake shi kuma Allah madaukakin sarki in baka ce kawo ba haushin ka yake ji jalla jalalu to wallahu a'lam wasu tambayoyin da an amsa su cikin karatun da ake yin mutum yana zuwa karatun biyu ya jijji su Allah to ana gafa kuma da zamu tashi aya ta 108 fadin Allah madaukakin sarki an so yi nuna an tasalu rasulullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الله سبحانه وتعالى ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil wannan ayar malaman tafsiri sun ambaci sabubban saukarta da yawa sun yi sabani amma magana wacce take da inganci a cikin maganganun da malamai suka yi wannan ayar babu dalilin saukarta haka al'allama ibn ashur rahmatullahi alayhi ya tabbatar a cikin littafin sa tahrir wa tanwir yace babu wani sababi da ya tabbatar da saukar wannan aya kaga yana cikin karkashin bangaren da malamai suke ce mishi an-nuzul lil bida'i aya ta sauka ba a san sababin saukarta ba ba wani ya tambaya ba aka bashi amsa ba wani abu ya faru ba aka saukar da makamantan dalilan da za su jawo a saukar da wata aya ko wata sura da baki ɗayanta al'alamatu ibn ashur ya ce ai nufi suke a ayar allah kamar yadda za mu gani allah yana cewa ne ko kuna nufin ne so daga abin bai afku ba allah maɗaukacin sarki ya leƙa zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai ya saukar da wannan aya domin a musu gargaɗe a musu wasiya cewa kaski irin abin da yahudawa su karkai yahudawa sun tambayi annabi musa alaihissalam tambayoyin kaka mahaifiyarka ta haife ka duk wanda aka mishi tambaya ya mahaifi shi ta haife shi ba zai iya bada amsa ba ina jin bawan da yake da wannan amsa a tambayi mutum a ce kaka mahaifi shi ta haife shi zai da amsa to irin tambayoyin da banu isra'il yahudu suka rika ma annabi musa alaihi salam kenan to sai Allah madaukakin sarki ya masa habban annabi sama kashedi ya musu gargadi ya musu wasiya cewa kar su sake su ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan tambayoyin shine sai Allah ya ce am turidu ko kuna nufin ne an tasalu rasulakum ku tambayi manzon kama su ila Musa min qablu kaman yadda aka rika tambayan Musa annabi sallallahu alaihi wasallam a da ومن يتبدل الكفر بالإيمان duk mutumin da ya musanja kafirci ya musanja imani ya zaɓi kafirci faqad dalla sawa'a sabi to wannan tabbas wallahi dalla ya bace ga sawa'a sabi daga hanya wacce take mai kakkiya wacce take tsakiya wacce take babu karkacewa a tare da ita wannan hani ne Allah madaukakin sarki yake mana masu imani cewa kan mu rika tambayoyin da ba su da amfani kan mu rika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyin kwafa ka mu rika ma malaman mu tambayoyi na ta'annuci tambayoyi na izgili tambayoyi na abin da ake ce mishi harbul a'asa a gwada a ji ya nauyin malami yake duk wannan yana ciki harkar tambaya da amsa harka ce mai muhimmanci a harkar tarbiyya ba a koyo da koyarwa babu tambaya da amsa shi yasa tsohuwar hanya ce malaman tarbiyya a tarihi waɗanda iyakan iliminsu iliminsu ya shafi abin da ya shafi turawa ne sai suna cewa aristophanes aristotle shi ne wanda ya kirkiri wannan hanya ta tambaya da amsa amma ba haka ba ne wannan hanya ta tambaya da amsa domin karantarwa tsohuwar hanya ce allah madaukakin sarki akwai tambaya da amsa da ta gudana tsakaninsa da mala'ikunsa akwai tambaya da amsa ta gudana tsakanin Allah madaukakin sarki da annabawansa tun kafin a san za a haifi mahaifiya a Mustafa saboda haka tsohuwar hanya ce ba sabuwa ba tuntuni akwai hanya ta tambaya da amsa a wajen koyo da koyarwa malami ya tambaya ɗalibai su ba shi amsa wani zubin ɗaliban su yi tambaya malamin ya ba su amsa sannan kuma hanyar tambaya da amsa hanya ce da tuntuni ko da ba wajen koyo da koyarwa ba dan adam ya saba yi amfani da ita mutum yakan tambayi matarsa ta bashi amsa mata ta tambayi mijinta ya bata amsa da yakan tambayi mahaifinsa abu ya bashi amsa haka mahaifi kan tambayi ɗansa abu ya bashi amsa to to tambaya da amsa tsohuwar hanya ce da ake bi wajen isar da sako ba sabuwar hanya ba ce to da musulunci ya zo sai ya sa mata ƙa'idoji da dokoki ya za ka yi tambaya sai da aka koya ma sannan mai ba da amsa ya zai ba da amsa malamanmu na usulul fiqh rahmatullahi alaihim littafansu a karshe karshe sukan yi abin da suke ci mishi at-taqli al-ijtihad wa taqlid ko kuma al-ijtihad wa istifta wato tambaya da kuma ba da amsa ya faqihi masanin fiqh za a tambaye an an tambaye shi ya zai ba da amsa sannan a matsayin mutum na mai tambaya shi kuma mai son ya gane addini ya kamata ya tambaya akwai tambayar da in ka yi ta laifi ce tabbas akwai tambayar da in ka yi ta ita tambayar tana da kyau amma tsigar yadda ka sa ta sai ya zama akwai nau'i na rashin ladabi to shari'ar musulunci ba ta yadda da irin waɗannan tambayoyin ba so daga tambaya sai an koya ma musulmi ya zai yi ta shi na limam da kasirin yake cewa نهى الله المؤمنين في هذه الآية الكريمة Allah maɗaukakin sarki ya hana masu imani a cikin wannan aya mai daraja an kasraci su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam a game da yawan tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil ashiya'i qabla wuqu'iha shi yawaita ma manzon sama tambayar abubuwan da ba su afku ba tambayar abin da bai riga ya afku ba al-imam al-kathir yace kamar Allah yana hana masu imani yin wannan yawan tambayoyin abu bai abu ba sai mutum ya zo ya tambaya kansa abinda suke ce mishi al-luzuliyat ko abinda suke ce musu al-laukaniyat ya wannan abu ba al-laukaniyat ko al-luzuliyat abinda bai abu ba sai ya zama an ce to a kaddara da wannan abin zai afku me amsa da wannan abin zai afku me amsa shine suke ce mushi allaukaniyat wasu kuma suka ce an sukan ce masa al'ara'aitiyat al'ara'aitiyat saboda yadda ake ce ma malamin a ce ara'aita law hadatha kaza kaifa yakunu hukmu ala gafata malam da abu kaza zai afku to ya kace ganin hukuncinsa zai zama shi yasa sai su ce masa al'ara aitiyat to duk in waɗannan tambayoyin Allah madaukakin sarki ya hana ya hana masu imani a yawaita yin su kama qala ta'ala kaman yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani wajen yace ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasuk ya ku waɗanda kuka yi imani la tas'alu an ashiya'a kar ku rika tambaya game da wasu abubuwa in tubda lakum tasu'uku idan kuka yi tambaya kansu aka ba ku amsar su tasu'uku to amsa ba za ta muku dadi ba ana zaune kawai sai wani zai tambaya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai ce ma manzo sama ya rasulullahi aina abi wa abuhu mata fil jahiliyyati qabla al-islam baban ya mutu kafin a zo musulunci yanzu yana tambayar manzo su ce ya abi ya rasulullah ya ina abi ya ma insha Allah ina babana manzo su ce abuka finna shi babanka na wuta in tubda lakum tasuku a ce baban mutum yana wuta ya ranar ba zai bacci ba baban mutum da ya haife shi a bashi labari kuma wanda ya san ya bashi labarin nan ba wai irin labari bane na gari a labari ne daga Allah ta'ala domin da abin da manzon sama ya faɗi gaskiya ne wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha yazo ya tambaya ce ya rasulullah ya aina abi manzon sama ya ce abuka finna babanka na wuta kaga in tubda lakum tasu in tubda lakum in aka ba ku amsa aka bayyana muku hukuncin abin da kuka tambaya tasuku zai zama muku ba daɗi kaga ita ce ka'idar الإمام ابن كثير يتوى إن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم إذا كوكي تنبيا كنسو كما ودنا أبوهن سكع أبكذا باكو أمتسو ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه الإمام ابن كثير يتوى كما أن أنا تيواني كفي تنبيا جمد وانا أب الحالي أبن بأبكبا فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة watakila ku jawo abin nan halal ne kuna jin daɗin shi sai ku je ku yi tambaya kansa sai ya zama kuma an bayyana muku sai a ce abin haramun ne kuma ya zama kuna da bukatarsa to lokacin da manzo Allah sama yake da rai sai aka hana yawan tambaye tambaye akan abubuwan da basu afku ba sai aka fi so in son samu ne ka bari sai abu ya afku sai ka zo sai kai tambaya daga nan sai a saukar da hukunci a baka amsa game da shi mun gane ita ce ka'ida abin da aka fi so kenan kada a yawaita tambaya akan abin da bai afku ba amma idan abin ya afku to sai a yi tambaya kansa sai a bada amsa sahabbai da yawa sun bada labarin suka ce wallahi muna da tambayoyi da yawa tun da waɗannan ayoyin suka sauka muna da tambayoyi da yawa a cikin zuciyoyinmu da muke son mu tambayi annabi sallama amma muna jin tsoron wannan ayoyin su hau kanmu so da ka sai mai shiru sai mu tsaya sai mu bari sai da ƙauyawa sun zo sai mu ji daɗi saboda su ƙauyawa 'yan wuha ne haka ake cewa ko wuha da sun zo kawai zuwa suke manzo Allah sama ba su jin komai da su ce ya ma'aikin Allah ne kaza wani ma da ya zo wajen manzo Allah sama kamar yadda ya tabbata a cikin kitabul ilmi a cikin sahih bukhari ya zo ya ce ya ce ya muhammad inni sa'iluk wa mushaddidun alayka fil mas'ala ya ce ya ma'aikin ya ya muhammadu na zo ne zan maka tambayoyi kuma zan tsananta maka a tambayoyi ya ce kakkaza ta tambayoyin da zan maka masu sauki ne yace tambaya ta ta farko Allahu ba asaka ilaina yace wai Allah ne ya aiko ka wajen mu manzo sai yace i manzo sai yace i Allah ne ya aiko ni wajen ku Allahu amarka an ta'murana bi an nuqima khamsu salawatin fi kulli yawmin wa layla shi Allah ne yace maka kowace kullun da rana da daddare sai mun yi salloli guda biyar manzo sai yace kwarai da gaske haka suke zuwa sai manzo sama tambayoyi wani yazo ya ce ma manzon sama kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak ya ma'aikin Allah ka faɗa mun magana da in ka faɗa mun ba wanda zan sake tambaya bayan kai annabi sama ya masa bayani wani yazo ya ma manzon sama tambaye me musulunci me kaza a faɗa masa ya juya ya ce wallahi la azidu ala dalika shay'a yace wannan abubuwan da manzon sama ya faɗa mini ba zan ƙara komai ba akan su daga salloli biyar nan in ramadan ya zo in yi azumi na shikenan ni bayan wannan ba abinda kuma zan yi yanzu sami yana jin sai dariya ce aflaha in sadaqa shi dan aljanna ne shi amma da sharadin in yi gaskiya a cikin abin da ya bana to kaga kaga ita ce saboda haka an hana ayyawan tambayoyin abubuwan da basu afku ba asali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai al-imam al-kathirin ya sake jawo hadisi yace wa kama fi sahihain min hadith al-mughira kaman yadda ya tabbata cikin hadisin al-mughira ibn shu'ba radiyallahu ta'ala anhu abu isa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qilin wa qalin annabi sama ya hana cece ku ce jita jita na ji daga wancan wancan ya ji daga wancan ko an qila wa qala ko an qilin wa qalin annabi sama ya hana jita jita ya hana cece ku ce wa katrati su'al sannan man sama ya hana yawan tambaye tambayen da ba su da fa'ida wa ida'ati mal sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana fannar dukiya ya hana almubazzaranci sannan Imam Kathir yace annabi sama ya faɗa a wani hadisin yace inna azama almuslimina fil muslimina durban lalle musulmin da yafi kowane musulmi zinubi a cikin musulmai waye shi man sala an shay'in lam yuharram mutumin da ya je waje tambaya a game da abin da ba a haramta ba fa hurrima min ajli mas'alatihi sai aka haramta wannan abin sakamakon tambayar da ya je yayi kawai ana zaune ana jin daɗi kawai sai wani ya zai wata tambaya kan wani abu sai Allah ya saukar da ya ce abin haram amma al-imam al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi yayi sharhin wannan hadisin zamu ji domin akwai tambayoyi da yawa sai na umar ba shi ya wuce Allah ya ce a haramta a bayanin giya ba me aka so kan game da giya halas aka ce haram sai to sai na umar yana da zunubi kenan wannan hadisin yana da fassarar da malamai suka masa amma dai yadda aka faɗe shi haka din nan inna azama almuslimina fil muslimina jurman man sala an shay'in lam yuharram urima min ajli mas'alati wanda ya fi kowa zunubi a cikin musulmai shine wanda ya je tambaya kan wani abin da da ba haram ba ne ta sanadiyyar tambaya sai aka haramta wannan abu za mu ji fassarar ta bayan maganar ibn kafir da al-imam da hajar yayi to shine sai al-imam ibn kafir sai yake cewa والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعلم كنجي أبدا آيوين نن سكي نفي Allah madaukakin sarki ya zargi duk wanda zai zo ya tambayi manzon sallama amma tambaya ta izgi ko tambayar neman kuri ita ce ake mata su'alu ta'annus wal iqtira ko kuma tambaya ce kawai yake son ya wasa kwakwalwa so yake gwada kwakwalwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tambayoyin da aka hana kenan كما سألت بنو إسرائيل تعنتا وتقجيبا وعنادا كما يد بنو إسرائيل سكع تنبير عن النبي موسى عليه السلام تعنتا سبب إزجيل وتقجيبا دكما كرية تاوى وعنادا دكيتر إياك ألا دكييا دشرع سيزو كوي سيزكر إغو تنبير أي دكتشن أبن دسكي ألا مدوك تنسبتي يا بام لاباري yake cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunzal alaihim kitaban فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا Allah madaukaki ce ahlul kitabi bayan Qur'anin da aka baka suna cewa wai a basu wani littafi kuma na daban a saukan maka da wani littafi sai Allah ya ce ma annabi sama shakuru mun ka kakka damu faqad sa'alu Musa akbara min zalik ai kai tambayar da suka maka cewa suka ka zo musu da wani littafi daga sama to amma tambayar da suka ma annabin su annabi Musa alaihi salam arina Allah jahara ka nuna mana Allah mu ganshi balubal mu so nake yi ne kuma kun san waɗanda suka yi wannan tambayar zaɓaɓɓun fa mutane saba'in ne da annabi Musa ya zaɓa ya tafi da su domin su gana da Allah kawai sai suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara suka ce imanin da muka yi da kai a baya to mun janye imanin yanzu abin da muke so shine ka fito mana da Allah mu ganshi gani mu ganshi balo-balo waɗannan mutane ba su da mutunci suka ce ma annabi Musa annabin Allah ka nuna mana Allah mu ganshi ido da ido to shine Allah madaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya damu duk tambayar da Yahudawa za su zo su masa to ai sun ma annabi Musa alaihi salam tambayar da tafi ta in sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama to cutar wanda suka ma annabi Musa alaihi salam ta fi cutar wanda suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam cutarwa kala-kala wannan da ba za a iya lissafa shi ba to game da hadisin da aka ce ya ce duk mutum mutumin da ya fi girman zunubi shine wanda ya zo ya tambaya kan wani abu da abun ba haram ba ne amma sai Allah ta'ala ya saukar da hukuncinsa ya zama haram al-imam ibn hajar a cikin fatul bayan sai yake cewa والصواب الذي قاله الخطابي والتيمي magana da take daidai wadda babban malami al-Imam al-Khattabi da al-Imam al-Taymi wa ghayruhuma da kuma makamantansu anna al-murad bil jurmi al-ithm wa dhanb abinda ake nufi da al-jurmu shine zunubi da laifi wa hamaluhu ala man sa'ala takallufan wa ta'annutan amma malamai sun fassara zunubin da za a ba mutum shine mutumin da yazo ya tambaya a matsayin mai ta'annutan wa takallufan kawai yazo ya matsa tambayar ba ta ba wani abu kawai yazo na ya kirkiro irin tambayar da wani yazo ya ma sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu sayyidina Abdullah ibn Umar yana zaune yana zaune a Makka ana an yi aikin hajji sai yazo sai tambayi sayyidina Abdullah ibn Umar yace masa ma hukmul muhrim yaqtulu dhubaban ce me hukuncin mutum yana aikin hajji ko umra ya kashe kuda Abdullahi dan Umar sai ya kalle shi sai ya ce min ayi baladin ant yace daga wani a gari kake sai ya ce min al-Kufa yace daga Kufa nake sai ya ce la aja yace ba mamaki antumul ladina qataltum ibn rasulillah wa lam tubadu wa ha anta ataita tas'aluni an hukm al-muhrim yaqtulu dubaba yace ba mamaki ku ne kuka kuka kashe jikan manzo da sama Husaini ko radiyallahu anhu amma ba ku ji komai ba amma yanzu ka zo kana tambaya game da kuda wai mai hukuncin mutumin da yake aikin hajji ko umra ya kashe kuda kaga wannan izgili ne kuda fa kuda abun banza wai kana aikin hajji mai hukunci in ka kashe shi wanda mai aikin hajji an bashi dama ya kashe maciji an bashi dama ya kashe kunama an bashi dama ya kashe kare kare mai ciwon hauka an bashi dama ya kashe abin nan wannan gura hankaka an bashi dama ya kashe an bashi dama ya kashe shirwa amma wai ka zo kana tambaya kama da kuda yin wannan tambayoyin har yanzu mutane suna yin su har yanzu za ka ga mutane suna rubuta tambayoyi irin su haramun ne yin waɗannan tambayoyi tambayoyin da ba za su fa'idantar da kai wani abu ba kuma akwai nau'i na izgili a ciki a nan najeriya ne aka tambayi wani malami aka ce mai hukuncin mutum ya buɗe baki da garagogo garagogo ko mai hukuncin mutum ya azumi ya yi buɗe baki da garagogo aka ce malamin ni ban ji da kunne na ga ba da amsa ya ce to idan idan uban shi ya muri ne sai ya to kaga da yin wannan tambayoyin su ne ake ce musu as'ilatu ta'allud ba su da fa'ida ba su da wani tasiri irin waɗannan tambayoyin ne kiristoci a lokacin da musulmai suka bude abin nan taki a ƙarƙashin daular da lokacin taki tana daular da ake ce mata a daulatul bizantiyya wai fada fada manya manyan fada na coci suka zo suka taru wai suna mitin wai sai sun gano da Allah ya tashi halitta kaza wai kaza ya fara halitta ke kwai sannan ta hau take ta ta kwanci ta kyankyashe sannan aka samu aka aka aka samu dan tsako ko ko a'a Allah da ya tashi halitta kwai ya halitta sai kwan da kanshi ya fasa kanshi sai dan tsako ya fito aka samu kaza suka zauna suna wannan kawai shi kenan ba su aune ba sai kawai sai suka dace ai ga sojojin musulunci na sun musu kawanya sun mamaye kazo su shi kenan sai suka ce ma afadatna mabahithuna shine daga nan sai malamai su suke cewa al-as'ilatul bizantiyya an kai irin wannan tambayoyin wasu kuma malaman suka ce a'a sun zauna ne suna tambaya wai mala'iku maza ne ko mata ne yanzu tsakanin da Allah idan ka gano namiji ba mala'ika namiji ne ko mace ne me zai dina na maka alhali shari'a bata sa ka kai wannan ba su ba su da jinsi ba a sa ka kai ba irin wannan tambaya ce wani yazo ya ma Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi yace masa wai ya dudu wa ma dudu musulmai ne Al-Imam Ahmad ya ce masa ka ka gama fahimta komai kai a musuluncin kafin ka tambayi musuluncin ya dudu wa ma dudu ko ka tambayi addinin su wani yazo ya tambaya Al-Imam Al-A'mash Sulaiman ibn Mahran dama mutum ne shi mai ba'a ya zo ya tambaye shi ya ce masa ala gafata malam wai wani sadaki annabi adam ya ba hawa'u ya aure ta shi ne sai al'imamu la'amashi sai ce za ka irsun lam ashadu ya ce ba na naka daura auren wani ya zo ya tambaye shi ya ce masa ala gafata malam ni ne na shiga ruwa ina wanka kuma na shira kaya na a gefe sai na ji an kira sallah kuma sai ne ni in yi sallah a cikin ruwa wai gabas zan kalla ko yamma ko kudu sai ka aiwa sai cika kalli inda ka aje kayan ka to irin waɗannan suna nan da yawa da yawa da yawa malamai sun yi bayani kansu ba su da fa'ida irin waɗannan tambayoyin su ne ake magana kansu am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl shin kuna son ku rika tambayar manzon ku ne kamar yadda aka rika matamba annabi Musa alaihi salam tambayoyi kafin wannan lokacin to shine al-Imam Hajar yace tambayar da aka hana akan abin da bai afku ba ita ce tambaya wadda akwai nau'i na izgili a ciki ko kuma babu wata fa'ida ta addini a ciki ba abin da zaka kare da shi addinin ka in kai wannan tambayar shi ne sai ke cewa wa sababu takhassusihi takhsisihi thubutu al-amri bi su'ali amma yuhtaju ilayhi dalilin da yasa aka kema wannan zunubin cewa tambayar da idan kai aka haramta wani abu ita ce tambayar da zama akwai nau'i na matsa makai kakalo tambayar ka je kai amma tambayar da mutum yake da bukatar ya santa a cikin addini kafin abin ya afku to babu laifi domin Allah madaukakin sarki ya umarni da haka yace fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu idan ba ku san abu ba ku to ku tambayi ma abota sani sai su muku bayani game da wannan abu ahlul zikri kuma a kowane fanni to masana wannan fannin sune ahlul zikri idan za ka yi tambaya kan abin da ya shafi wutar lantarki to ba za ka zo ka samu malamin addini ka ce maka bayani kan wutar lantarki ba sai ya ce ka haɗa positive da negative ba abin da ya dame shi ka je ka haɗa shi ke nan sai su yi spakin in ba ya wasa ba wuta ta dawo ta haifar da abin da ba a so ko kowane ahalin zikir su ne ma'abuta kowane fanni duk waɗanda suka san wani abu a cikin fannin su to in za ka yi abin da ya shafi fannin su zalla to kai musu tambaya a kai amma akwai tambaya da ake ma malaman addini ga baki daya shi yasa a wannan zamanin namu Allah ya mana wani ta goma shi ana da abin da ake ce mishi al-ijtihadul jama'i al-ijtihadul jama'i shine manya-manyan malaman shari'ar musulunci sai su taru sai su kalli wasu matsaloli da suke faruwa na zamani sai su gayyato masana wannan fannin sai su musu bayani in suka musu bayani su kuma sai su zo sai su kalli wannan abin amma an ga ta shari'a sai su ce abin ya halatta ko bai halatta ba shi na ke cin shi alishihadul jama'i kaga ba malaman suka yi bayani kan yadda ake hada wuta ake kaza ba a'a ko an musu bayani ne kan yadda ake hada kaza da kaza to wannan abin a mahanga ta shari'a karkashin ka'idar musulunci ya halatta ayi ko bai halatta ayi ba so daga tambaya akan abin da zai amfani mutane ana bukatar su ko da abin bai faru ba abu bai faru ba ya halatta kai tambaya kana tsammanin wannan abin zai faru kai tambaya kansa bari mu buga mana misali a wannan zamanin akwai abin da suke cin tahdidu jinsil jini mas'ala ce shine mutum ya zai haihu matan mutum yana son matar shi ta haihu matar shi za ta haihu ko ta dau ciki to farkon cikin sai ya je wajen likita su wani abu su wani abu sai ya ce shi so yake a sa mushi dan da zai haifa ya zama namiji ko yar da yake son a haifa mace ce ba taɓa yi ba to amma an gwada an yi a dabbobi an yi a dabbobi a wasu ƙasashe aka shiga laboratory aka ɗibi maniyin shi dabbar namiji aka ɗauko ƙwayayen ita macen aka je aka rene su a waje aka zaɓi abin da za a zaɓa bayan renon su aka haɗa jinsu sannan aka fitar da jinsin da ake son a yi namiji ko mace ba taɓa ma namiji ba ba taɓa ma ɗan adam ba kai to amma tun da aka ma dabba kana nan kana nan a wannan zamanin namu na kakale kakale da kwakule kwakule to sai an zo an yi ma ɗan adam ɗin to ya halatta a zo a yi tambaya malamai su sauri su zo su zauna su yi bincike su fitar da hukunci na shari'ar musulunci kaga bai afku ba amma ana tsammanin zai afku to ya halatta yin wannan tambaya a musulunci kuloni ta ta halitta shi ma ai ba a yi ma dan adam ba amma ai an yi ma dabba to akwai yiwuwar za a yi ma dan adam nan gaba to me hukuncin shi a musulunci ya halatta a tagwaita halitta ko bai halatta a tagwaita halitta ba in wannan matsalolin suna nan da yawa a tattalin arziki akwai su abin da ya shafi hanzarta wato injiniyari akwai su da yawa to babu laifi a kama malamai irin waɗannan tambayoyin a yi musu tambaya kai ba su ji cikin wannan hannun da aka yi mun gane ai to shine sai al-Imam Ibn Hajar yake cewa fa man sa'ala an nazilatin waqa'at lahu li darurati ilaiha fa huwa ma'zur duk mutumin da yaje a zamanin manzo sama yayi tambaya kan wani abu da ya zama masa lalura shikenan fa huwa ma'zurun fala isma alaihi wala asba babu zunubi akan sa kuma ba za a zarge shi ba fa kullun min al-amri bis-su'ali waz-zajri anhu makhsusun bi ji'atin ghayri al-ukhra da hana tambayar da aka yi da kuma ba da izini da aka yi tambaya kowanne za a dauke shi a aje shi ne a aje shi tambayar da aka hana ita ce tambayar kakaye mutum ya zauna kawai kirkiro abin da zai da fa'ida ta sanadiyar haka kila a saukar da wani hukuncin da zai zama na damuwa ga musulmai to ya shiga cikin zinubi amma idan mutum yana da bukata tambaya yake so yi tsakanin shi da Allah ko da abin bai faru ba a zamanin manzon salama to ya halatta mutum zai iya zuwa ya tambaya kuma Allah madaukaki sai ya saukar ma da manzon sun hukunci a game da wannan so daga da hadisin da ka ji ya hana tambaya to tambayar da aka hana ita ce tambayar da ba ta da amfani ko tambayar kakale ko tambayar da ta neman fitina ce ko tambayar hada rigima amma ya halatta mutum ya tambaya sun ce da tambaya ake gane ilimi al-imam ibn ashur rahmatullahi alaihi yake tabbatar mana cewa wannan ayar ba tana da sababi bane sai ce da Allah madaukaki yake ce turiduna yace qasdan lil wisayati bi thiqati billahi wa rasulihi nan Allah madaukakin sarki yana so ne ya karfafi sahabban Annabi sallama su zama sun yarda da Allah kuma sun yarda da manzo Allah sama duk hukuncin da manzo sama ya yanke duk hukuncin da Allah madaukakin sarki ya yanke su yarda da su kasi tambaya tambaya kore والوصاية والتهذيب لا يقتضيان وقوع الفعل بل يقتضيان عدمه idan aka ce za a ma wasiya ko ana maka gargadi to suna nuna cewa abin bai ko baka riga kayi bane da wisaya da tahzir da yin gargadi da yin wasiya to abinda baka yi ba ake san a ce maka kai ko abinda baka yi ba ake san a ce to in ba a san kai sai a ce kakkai to da abin da ayi take nufi kenan a game da tambaya a game da abin da bai afku ba malamai da yawa sun yi magana akan halaccin haka idan akwai fa'ida so da ka bai shiga cikin halin da aka yi ba cewa an turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila musa min qabl al-imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi ya rubuta littafin sa al-faqih wal mutafaqqih a cikin abin da ya ba muhimmanci a cikin wannan littafin akwai tambaya da amsa to a ciki ya tattauna kan hukuncin yin tambaya akan abin da bai riga ya afku ba shine sai kawo da isnadi zuwa ga babban malami al-Imam al-Muzani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman al-Majiran al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi yace yuqalu liman ankara as-su'al fil bahth amma lam yakun al-Imam al-Muzani yace za mu ba da amsa a game da duk mutumin da yace bai halarta ai tambaya akan duk wani abu da bai afku ba za mu masa tambaya mu ce lima ankartum dalik me yasa kuka ce ba ku yadda ai tambaya kan abin da bai afku ba فإن قالوا إذا سكتشي لأن رسول الله سما كريح المسألة دومون من سما بايا سن أي تنبايا قيل تيمو بات أمسا تيمو شي وكذلك كريحها بعد أن كانت فإن من سما ما بايا سن أي مش تم يا حنا ين تنبايا كودا أبيا أبو أول وجه to ya za ku ku hada ku kun ce ka ai tambaya kwata kwata kan abin da bai afku ba kuka ce hujjar ku manzon sama baya san aikin waɗannan tabzoyin to mu ma sai mu ce muku to ai manzon sama kuma baya san akwai inda manzon sama ya hana a yi tambaya akan abin da ya faru kaga kowanne kenan akwai mahallinsa akwai tambaya kan abin da ya afu amma kuma tambaya ce da ba ta da amfani ina al'aqar ibn habis al'aqar ibn habis sahabi ne daga kauye yake radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya bayani yake cewa inna allaha qad farada alaikum alhajja fahujju Allah madaukakin sarki ya wajabta muku aikin hajji ku hajji duk mutumin da ke da fahimta zai fahimci cewa a nan ba a buƙatar a ce so kaza za a yi in kai so ɗaya shi kenan Allah ya wajabta muku aikin hajji shi kenan sai manzo mai shi sai alaƙa ibn habis ya miƙe ce a fi kulli amin ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah idan mutum ya shiga musulunci ko tun da ya balaga tun shekarar da ya balaga ko tun shekarar da ya shiga musulunci duk shekara sai ya je aikin hajji sai manzo sama ya shiru can sai ya ce law qultu hala wajabat ce wallahi da na ce ida shike da dinnan mun shiga uku da dinnan ja hankalin mata shi sai yan kadan kana nan kana muna nan muna tunanin yanzu ya zame mu tafi hajji a ƙasa za mu kama hanya mu tafi kenan a'a ce law qultu hada wajabat da na ce eh da ya zama tilas alhajj marratan fama zada fa huwa tatawwu hajji so dai ake yi a musulunci in kai hajji so dai ka soke farilla kamar yadda bahaushe yake cewa fama zada fa huwa tatawwu'un duk abin da ya karu to ya zama nafila a nan manzon Allah sama ya ki ai tambaya akan abin da ya afko bai ki ba kaga abin ya riga ya afu domin manzon sama ya riga yayi bayani shi kuma yaje wannan tambaya amma manzon sama bai ji dadin tambayar da yayi ba kenan ashe abin da ake kalla shine tambayar da mai tambaya zai yi a musulunci tambaya ce mai fa'ida in tambaya ce mai fa'ida ko abin bai afku ba ya halatta mutum zai iya tambaya a kai domin a samar da hukunci cikin gaggawa ai wannan ne kama da zuwa a je a sha magani kafin ciwo ya idan ana tsammanin ciwon zai zo kuma ya kamata yadda kake ɗaukar littafi kullum ka tafi wajen malami yanzu da abin da kake koya gaban malami ya afku ne a gare ka sai bai afku ba sai ka ga mutum bai da sisi bai da naira amma ya haddace babin zakka me za ya haddace ai da sai ya bari sai ya samu kuɗi sannan sai ya huga wajen malami sai ce a koya min zakka sannan wani bai da kuɗin aure bai yi aure ba amma yana kitabun nikahi kaga da sun yi kama sannan mutum bai tanaji kudin aikin hajji ba bai da abin da zai je aikin hajji amma kuma yana karanta kitabul hajji a cikin risala ko a cikin iziya ko a cikin muktasar ko a cikin aqabul matali amma kuma bai da kudin zuwa aikin hajji kaga da sun yi kama kuma malamai sun yadda da wannan cewa ka koyi abu kafin hukuncin shi ya zo kafin abin ya afku a gare ka amma duk da haka sai suka ce afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hibzul hali amma ilimin da yafi zama tilas ka koya shine ilimin abin da ya afku a gare ka amma ya halatta ka yi rigakafi ka nemi ilimi tun kafin abin da zai faru da kai ya faru da kai ka san hukuncinsa mun gane ai to kun ga ashe abin da ake kula da shi shine kai tambayar da kai tana da fa'ida za ta yi amfani in za ta yi amfani to ya halatta ko da abu bai faru ba ka ba kai tambaya kan wannan abu a ai ya halatta kai tambaya kan abin da ba kai ya faru da kai ba amma zai ya faru da wani kuma سيدنا علي رضي الله عنه هنا جن قنيا يتي كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني سيدنا علي يتي إنا بتد مزيي ديوا كما إنا أورن إيار من ذا الله سلم إنا جن قنيا إن جيك بما ذا سمي إنا مسوانا تنبيا فأمرت المقداد بن الأسود فسأله سينا أمرتي المقداد بن الأسود المقداد بن عمرو سيجي مسا تنبيا شيكي manzon sama kuma ya bada hukunci kaga ba al-miqdadu abin ya faru da shi ba ya faru da waye ya faru da sayyidina ali radiyallahu anhu to ko da ma wani bai umarce ka ka masa tambaya ba kaga wani abu na faruwa ba kai ya faru da kai ba ya halatta ka zo kai tambaya domin a yi bayani waɗanda abin ya shafa su ji hukuncin abin shi kenan domin su ba dole bane su yi tambaya kan wannan abu kai kuma Allah ya san kayar da kai kaga fa'idan wannan tambayar shikenan sai ka zo sai kai tambaya shikenan kuma a bada amsa su su fa'idantu kaga shine wannan saboda haka manzon sama al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yace a lokacin da manzon sama ya hana tambaya kan abin da bai afku ba manzon sama yana jin tsoron kada Allah madaukakin sarki ya sokar da hukunce hukunce masu tsanani ne kamar yadda wannan sallar tarawihin da muke yi manzon sama ya zo yayi ta sau uku rana farko da yan ɗaiɗaikun sahabbai rana ta biyu waɗanda suka yi ta suka je suka yaɗa ma mutane suka ce kai jiya alheri ya bakku ai mun yi wata sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sai suka zo gobe aka cika su ma da suka zo waɗanda ba su samu damar zuwa ba sai suka je suka musu gori suka ce kai wallahi biya alheri ya ban ku ai mun kwana muna sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sai suka shirya suka zo aka cika masallaci ba masa katinki kwana na hudu masallaci fa ya zama ba inda hajjiti aka cika manzon sama yana jin su yake fitowa suka gama zamansu suka tafi da safe manzala sama ya ce ina jin ku duk abin da ake ina ji da gangan nake fitowa na ki fitowa ne saboda ina jin tsoron ka Allah ya farlanta mu to manzo sama yana da wannan tausayin shi yasa sai ya hana a yin wasu tambayoyin kakale kawai haka nan wani yazo ya ka tambaya sai je jawo abin da ba shi kenan ba to shine dalilin da yasa manzo sama ya hana yawan tambaye tambaye amma bacin manzala sama ya rasu ba mai halattawa ba mai haramtawa bayan manzo Allah sallama ya halatta ai tambayoyi domin a samun da abubuwa hukunci shine sai Imam al-Khatib al-Baghdadi yace idan suka sake kafa mana hujja suka ce ai sai na Umar baya san ai yawan tambaye tambaye sai mu ba su amsa mu ce ai shi ma sai na Umar ya hana ne saboda me saboda baya san ai tambaya ce ta izgilanci amma da kansa ai ya taba ya taba ce mai Ibn Abbas duk tambayar da kake so yi mini sayyid na umar ya taba ce ma abdullahi ibn abbas ya ce duk tambayar da kake so kaman ta addini kaman in na san tambayar in na san amsa ba sai in baka amsa idan kuma ban sani ba sa'alna na min as-sahaba sai mu tambayi da ni da kai mu tambayi ɗan uwanmu daga cikin sahabbai sai su bada amsa kaga ashe ya halatta a kan ai tambaya kan abin da bai afku ba kenan saboda fa'ida in dai da fa'ida sannan sai na ali radiyallahu anhu ya ce ma wani almajirinsa da ake ce mishi ibn al-kawwa yake ce masa kakkai tambaya ta ta'annuci amma idan tambaya ce ta neman fahimta ya halatta kai ko da abin bai faru ba in dai akwai fikihu a cikin tambayar ka to ya halatta kai yanzu can da bari in buga muku misali can da lokacin ba jirgin sama wani daga cikin almajiran imamu abu hanifa ya taɓa zuwa ya tambaya ya ce me hukuncin sallah tsakanin sama da ƙasa mutum ya sallah tsakanin sama da ƙasa baya ƙasa baya sama ai bai kallon a ka'aba kenan ko ba ka'aba ba wanda waje haka shatar al-masjid al-haram idan mutum ya sallah bai sama bai ƙasa kaga ai bai kalli ka'aba ya tambaya ce me hukuncin yin sallah a wannan akan haka amma yanzu kaga abin wannan tambayan aka yi wani malami tambaya zai je kwakwalwar shi ta buga so da akwai jirgin sama shine ma mai da sama'i wal ardi ai in ka shiga sama in ka shiga jirgin sama kana tsakanin sama da ƙasa ne kai ba sama kake ba kuma ba ƙasa kake ba ka wuce dai ka'aba domin kakan yi tafiya daga ƙasa in ka shiga jirgin sama fiye da kilomita dubu talatin da wani abu tsakaninka da ƙasa sannan ko ba a sama kake ba ko ku cikin sararin samaniya kake ba cikin sararin samaniya kake ba kawai cikin iskar Allah kake yawo to ya halatta a yi sallah a jirgin sama ko bai halatta ba ya halatta a yi sallah a jirgin sama ba sai an sauka ba to kaga irin waɗannan tambayoyin a da an yi su a lokacin da aka yi waɗannan tambayoyin ababen mamaki ne amma yanzu aka wannan tambayar ba wani abu ne da gashi ya riga ya afku a yanzu wa ya khluqu ma la ta'lamu Allah yana naira halitta abin da baku sani ba an taba tambayar wani malami daga cikin malaman hadisi akan hukuncin shin kwamfuta za a iya amfani da ita ta iya haddace hadisan manzon Allah sallama har ma a zama ana da program din da zata da za a latsa wani abu shi kenan ta ce maka hadisi ya inganta ko bai inganta ba yace la yumkin yace ba zai yiwu ba bai rasu da sai da abin ya faru a rayuwarsa to kaga akwai irin waɗannan so daga ya halatta a yi tambaya akan abin da bai faru ba amma da sharaɗin tambayar ta zama tana da fa'ida a cikin ta zama tana da fa'ida ta addini za a iya fitar da hukunci na shari'a a ciki akwai wani abu da ya faru al-imam al-khatib al-baghdadi ya ka cikin tarihi baghdad a karkashin tarihin al-imam abu hanifa yace wata rana babban tabi'i da ake ce masa qatada qatada ibnu bi'amah as-sadusi babban malamin tafsiri ya shigo garin kufa garin kufa nan ne garin sa al-imam abu hanifa da ya shigo sai aka tara masa manya-manyan malamai a cikin manya-manyan malaman nan hajja imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi shi kenan sai imamu katada sai ya ce wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma yas'aluni ahadun min al-halal wal haram illa ajabtu yace yau din nan da nazo na zauna na soka garin nan ba wani cikin ku da zai mun tambaya kan fiqh shine al-halal wal haram fati sai na bashi amsa duk tambayar da kuke da ita kuma in za ni mu katada ya ce duk wanda yake da wata tambaya ya yi yau shi ke nan sai a imamu abu hanifa sai ya miƙe sai ya ce ya abul khatta sunan alkunya katada ke na abul khatta ya ce ya kai abul khatta ma ta kulu fi rajulin gaba an ahlihi a awaman me za ka faɗi game da me hukuncin mutumin da ya tafi ya bar gidansa ya bar iyalansa shekaru da yawa فظنت امرأته أن زوجها مات سيما تفتز تشيوا أي مجن يا متو فتزوجت ستجيتي ونسابا أورا ثم رجع زوجها أنا لم قطن كل شيء مجن تياداو ما تقول في صداقها فمن ذاك فدي كمان الصداق انت يا اخي ابا الخطاب قتاده كينا الامام ابو حنيفه يمس wannan tambaya sai qatada yace a waqa'at hadhihi al-mas'alatu ya ce a ina wannan matsalar ta faru ta faru a ina ta faru a wani garin ta faru sai al-imam abu hanifa sai ya ce la ba ta afku ba sai ce fa lima tas'aluni amma lam yaqa sai ce ya za ka tambaye na kan abin da bai faru ba ya za ka yi min tambayar abin da bai faru ba sai al-imam abu hanifa sai ya ce inna nasta'iddu lil bala'i ku haddace wannan ka'ida inna nasta'iddu lil bala'i qabla nuzulihi ya ce mu muna shirya ma bala'i tun kafin ya zo haka ka'idar mu take mukan shirya ma bala'i kafin ya zo fa idza waqa arafna ad-dukhul fihi wal khuruj minhu idan bala'i ya zo mun san ta inda zamu shiga mun san ta inda zamu fita so da kan imamu abu hanifa a wajensa halas ne ka yi tambaya akan abin da bai faru ba amma da sharaɗin akwai fa'ida a ciki kaga wannan tambayar ta sai akwai fa'ida shin ba za a samu wani mutumin da haka za ta faru da shi ba ya tafi shekara da shekaru bai dawo ba matar shi ta aure a zatanta cewa mijin nan nata ya, ya, mutu kila ma wajen alkali ta je kamar yadda ya tabbata a cikin aiko wajen alkali za ta tafi alkali ya sa a yi binciken mijin nata idan ya tabbatar da baya nan sai ya masa hukmul mafqud sai ya masa hukuncin baya nan kawai ya mutu daga nan sai ba ta izini cewa ta je ta yi aure a malikiya shekara nawa ne shekara hudu ko ake badawa wasu kuma mazhabobin suka ce shekara goma wasu mazhabobin suka ce shekara hamsin wasu kuma mazhabobin suka ce sai an tabbatar da ba wanda ya rage a cikin sa'o'in shi duk sun kare daga nan daga nan sai a ba ta izini a ce ta je ta yi aure ka gani to kaga kaga akwai matsala to shikenan ta yi auren mu dau misali masabin malikiya da suka ce shekara hudu sai kawai ta ta yi aurenta sai ko mijin ya dawo sai ga mijinta kawai ya dawo kai ne eh ne ne to yanzu ya za a yi ya sadakin wancan ya magana aure tashin farko kenan waye mijinta yanzu zawjuhal awwal ko zawjuhal thani mijinta na farko shine mijinta ko ko mijinta na biyu shine mijinta ko ko za a bata zaɓi ne haka duk malamai cikin wannan magana za a bata zaɓi ne ta zaɓi wanda take so in ta ce mijinta na farko take so to shi kenan to shi na biyun ne hukuncin sadakin ta shine tambayar da al-Imam Abu Hanifa ya ma al-Imam Qatada al-Imam Qatada yace a waqa'at yace ta akku yace bata akku ba yace zaka tambaye na akan abin da bai akku ba shi kuma yace mu in kunna inna nasta'idu lil bala'i qabla nuzulihi fa idza waqa'a arafna ad-dukhula fihi wal khuruj minhu idan bala'i ya zo muna tunkararsa domin dama mun san maganin shi mun riga mun sha mishi magani ko mun san maganin da zai faru da shi kun ga wannan ita ce saboda haka aya ba ta hana ai tambaya ko wace tambaya a'a tambayoyin da aka hana su ne tambayoyin da ba su da fa'ida tambayoyin izgili tambayoyin kure tambayoyin da ba za su haifar da alkhairi a cikin musulmai ba su ne aka hana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su yi mu ma kuma har yau an hana mu irin waɗannan tambayoyi amma mu sani cewa da tambaya ake gane ilimi ba a gane ilimi ba a tambaya shi yasa malamai suka ce mataki hudu ake son ka zama ko ka zama malami in baka zama malami ba ka zama ɗalibi ne buɗe littafi a gaban malami a masa karatu idan baka zama haka ba to ka zama mai sauraron karatu ka zo duk ka zama kana da majalisi da kake zuwa ka saurari karatu ko baka da littafi in littafi ake karanta ba ka da littafin ka je ka zauna in an faɗi matsaloli goma yi ƙoƙari ka fahimci ko ɗaya ce kana cikin mutanen alkhairi kai ko masallaci kake ciki ka zo kana jiran wani kaga za a yi karatu ka tashi manzon sama ya faɗi falalaka a hadisin muslim cewa idan mala'iku suka je suka ba Allah labari cewa ai sun tarar da bayinsa a masallaci suna zaune suna darasin littafinsa da sunnan manzansa sai mun sune ce ku ba su Allah mu suke ce ka ba su labari din na gafarta musu sai mala'iku su ce a ya Allah akwai wani a cikin su shi ba ya zo karatun bane amma ya zo saboda wata bukata shi ce kuma ya zauna a masallaci sai man sai Allah ya ce shi ma ku sa shi a ciki ay humul qawmu la yashqa bihim jalisu ai masu karatu a masallaci masu zama su ambaci Allah a cikin masallaci to duk wanda ya kusance su ma ba zai tabe ba to ina gare ka in ka tafi gidan dara ko ka tafi kallon fim shi kuma fim kaga ba alkhairi a ciki wannan bangaren am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl in Allah kai mu karatu na gaba gobe in Allah kai mu za mu tashi wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a sabil akwai sanarwa majalisar malamai ta kungiyar izala ta zaria ta ce za ta kawo ziyara gobe wannan masallaci suna da tsarin da suke da shi na ziyartar majalis na tafsiri da ake da su to nan masallacin namu gobe insha Allah ta'ala za su kawo ziyara saboda haka sai mu marabce su a matsayin bakin mu insha Allah ta'ala ba mu san lokacin da za su zo ba su faɗi cewa daga karfe kaza ko minti kaza ba ko da su za mu fara ko sai muna tsakiya za su zo ko sai gab da za a tashi ba sani ba amma dai na sanar da mu sun aiko min da takarda cewa za su zo insha Allah ta'ala Allah mu da kudin saki ya kara mana fahimta a cikin alqur'ani Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta Allah ya sa alqur'ani ya ce mu Allah shiryar da mu ya shiryar da dukkan mu sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah